الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren shida ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 24 ga watan oktoba shekara ta 2009 wannan shine kasar na 116 daga cikin jerin karatuttukan littafin al-imamu abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba mun karkare karatu kat a cikin kitabul azan bayanai dangane da kiran sallah a cikin wannan littafi waɗanda al-imam al-bukhari ya faro mana daga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alqur'ani da sunna da fatoyin manya-manyan malaman fiqhu waɗanda suka sharhanta mana matsayin kiran sallah shi kiran sallah ga dukkan sallar da za a tsaye da ita lallai ne a ainihin wato kira mata sallah ga dukkan ainihin masallacin da suke hada sallah ma'ana suke yin jam'i lallai ne su tabbatar da cewa sun yi kiran sallah sai dai an so kiran sallah a wasu wurare da dama daga cikin wuraren da aka so shine da duk mutumin da ya samu kanshi a halin zai yi sallah ko da shi kadai ne a inda ba a gabata an yi kiran sallah an gabatar da sallah ba to daidai ne ainihin ya kira sallah ainihin a wannan wurin sannan muka ji daga cikin falalolin kiran sallah shine kiran sallah yana korar shedanu sannan kuma kiran sallah yana tsare jinin mutanen da suke yin shi daga a kawo musu farmakin yaƙi ina fata an gane a yau imam al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim a asalin kamar yadda ibnu hajirin ya faɗi ya ce wannan ainihin abin da ya biyo baya kawai shine babu jubi salatil jama'a ina fata an gane amma an samu wasu nuskoki na sahihul bukhari waɗanda suka zo da kitabul jama'ati wal imama don haka fatul bari ne hannunka waye mai fatul bari kawo bari ku ji abin da al-imamu ibnu hajar al-asqalani yake faɗi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ibn hajar da ya zo dangane da wannan sai ya ce lam yufridhu al-bukhari bi kitabin fi ma ra'aynahu min nusakhi kitabihi yace a duk cikin kwafi na rubutun da muka gani na sahihul bukhari ba mu ga imam al-bukhari ya ce kitabu kaza kaza anan ba ina fata an gane bal atba'a bihi kitab al-adhani li ta'alluqihi bihi sai imam al-bukhari ya biyo baya da hukuncin sallar jam'i kawai sai biyo bayan hukuncin kiran sallar nan sai haɗe su kamar suna ƙarƙashin abu guda ne ina fata an gane ibnu hajar ya ce iyakar duk bugun da muka gani da rubutun hannu na sahihul bukhari haka muka gani sai ce lakin tarjama alaihi abu nu'aymin fil mustakhraj sai dai al-imamu abu nu'aymin yana daga cikin malaman da suka biyo bayan imam bukhari sun yi ya rubuta littafi al-mustakhraj ala sahihil bukhari shi ko tsarin mustakhraj kamar yadda na faɗi za ka ɗauki littafin da wani malami ya rubuta ne sai ka bi duk kitab ɗin shi da bab ɗin shi ka tabbatar ka bi dukkan hadisan da ya kawo ka tabbatar sai dai isnadojin za ka cire kai kuma ka samo naka isnadojin ga waɗannan hadisan nashi shine al-mustakhraj to wannan malamin da ya zo yin al-mustakhraj ala sahihil bukhari sai aka ga ya tabbatar da kitab shi a cikin tashi nuskar ko kuma shi ya samu wata nuska wadda take tabbatar da haka don haka sai ya ce fala'allaha riwayatu shaykhihi abi ahmad al-jurjani mai yiwa ya samu wannan ne daga kwafin sahihul bukhari na malamin shi mai suna abu ahmad al-jurjani amma a nan abin da ibn hajirin yake tabbatar mana shine abin da ya fi ya bayyana shine babu kitabul jama'ati wal imama ko an fahimta ma'ana kawai a nan kenan daga gama wancan hadisi na 617 sai aka ji bukhari ya ce babu jubi salatil jama'a babin da ke bayani akan wajabcin sallar jama'a to ta iya yiwa ka ce me alakar sallar jama'a da kiran sallah ai alaka a sarari take duk inda ka ji an kira sallah a masallaci daga cikin fa'idojin da ake so shine a tattara al'umma su haɗu su yi sallar jam'i a ƙarƙashin wannan kaga alaka ta bayyana daga kiran sallah sai me sai jama'a su taru sai a yi ainihin jam'i idan kuma muka dubi a ƙarƙashin wannan kofin da yake cewa kitabul jama'ati wal imama anan kuma sai ka ce mecece alaƙar sallar jam'i da kuma limanci nan ma alaƙar zahiri ce domin sallar jam'i ba ta yi sai da liman don haka in ya zama kitabul jama'ati wal imama littafin da ke bayani akan sallar jam'i da kuma ainihin limanci to sai ce babu wujubi salatil jama'a babin da ke bayani akan wajabcin sallar jam'i a nan Bukhari ya shiga wata tsaka mai wuya ne amma sai ya fitar da ra'ayin shi karara shine malamai sun yi saɓani sallar jam'i mai matsayinta na'am wasu sun tafi akan cewa wajibi ce wasu sun tafi akan cewa sunna ce shi ya ce sallar jam'i wajiba ce to duk inda kaga imamul bukhari ya yi haka to ya dubi ƙarfin dalilai ne waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama har kuma ga zuwa malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu gaskiyar lamari ba tare da ɓata lokaci ba sallar jam'i wajibi ce jama'a sallar jam'i wajibi ce ita sallah ɗin farilla ce sallar jam'i wajibi ce to me ake nufi sunna ce mu'akkada sunna ce mu'akkada wannan na yi muku da yaran da ya fi yawa a duniya ne shine jumhurin malamai sun bambance tsakanin wajibi da farilla amma malikiya suna cewa da wajibi da farilla ɗaya ne ga yadda bayanin yake da wajibi da farilla da rukuni da sharaɗi duk abu ɗaya ne a malikiya sai dai in an zo ana bambancewa duk abin da yake dole ne a yi shi kafin a shiga ibada kamar alwala kamar tsarki kun ga dole ne a yi su kafin a shiga sallah ko sai su kira shi sharadi ma'ana alama ce da ke nuna za a yi ibada wa qad jaa ashratuha ashratu fil lugha al alama duk abin da yake wajibi ne a cikin ibada shi kuma sai su kira shi rukuni ko farilla ko wajibi su kuwa mazhabin ahnaf da hanabila da ainihin shafi'iyya idan suka ce kaza farilla ne kaza rukuni ne to abu ɗaya suke nufi abin da yake dolan dole a yi shi to idan abin ya zama kanin wannan ne ƙasa da wannan yake sai su ce wajibi ne to wannan wajibin da suke cewa shine malikiya su kuma suke cewa sunnatun mu'akkadatun in kayi karatun fiqhu sai ka ji an ce kaza sunna ce mu'akkada misali tahiya sunna ce mu'akkada in ka koma wurin ahnaf sai ka ji ya ce wajibi ce a babu bambanci kamar wannan ne yana cewa ai duk dan da aka haife shi ran juma'a sunan shi dan jummai wannan kuma ya ce a sunan shi jume duk abu guda ne suke faɗi sai dai kawai lahaja ce harshen ne ya saba gaskiyar lamari sallar jama'a sunna ce mai ƙarfi kwarai da gaske saboda dalilai da za mu zo mu ji na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke nuni zuwa ga lallai dole ne halarta ainihin sallah a cikin jama'a din wa qala al-hasan al-hasan al-basri yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai yace in mana'athu ummuhu an salati fil jama'a shafaqatan lam yuti'ha in mana'athu ummuhu an salati idan mutum ya fito zai yi sallah sai ainihin wato sallar isha fil jama'a a cikin jama'a sai mahaifiyar shi ta hana shi shafaqatan a cikin wata nuska ta sahihul bukhari shafaqatan alaihi saboda tana tausaya mushi kada ka je a kashe ka kada ka je babu kaza kada ka je babu kaza ko kun fahimta uwa kowa ya san yadda take da tausayin ɗako to sai ta ji ana tashin hankali a masallaci kai kuma sai ka ce sai ka je sallar isha to Hassan al-Basri ya ce ko da mahaifiyarka ta hana ka zuwa sallar isha shafaqatan alaihi saboda tana ji waɗan nata wani tausayi ko tsoron wani abu kada ya same shi lam yuti'ha ba zai mata da'a ba da wannan asarin bukhari yake sanya sharar fage akan cewa wannan yana nuna kenan sallar jama'a wajibi ce a bisa mazhabin al-imam al-hasan al-basri to bukhari ma ya goyi bayan haka tunda abin da za a ce mahaifiyarka tana ji maka tsoron wani hadari har ta hana ka zuwa aka ce amma duk da haka kar kai mata da'a wannan abin wajabcin shi yana da ƙarfi in ba dan wajabcin ya shafi bangaren ubangiji bane babu yadda za a yi a ce ga wata doka wadda kuma za a gabatar da ita akan haƙƙin iyaye amma in dokar ta shafi bangaren ubangiji ne fa to Allah yana sama kuma da iyaye dan haka sallar jama'a wajibi ce wannan ainihin asari na al-Imam al-Hasan al-Basri al-Imam Hussein al-Marwazi shine ya fitar da shi a cikin littafin shi mai suna kitabu siyami da isnadi sahihi to yanzu kun ga wannan shi ake kira al-mu'allaq imam al-bukhari bai ga al-hasan al-basri ba sai zo ya ce hasan al-basri ya ce a ƙarshe kuma bai ce akhraja huwana ba to malaman hadisi sai ce ina isnadin shine sai ka tafi duniyar littattafan hadisi domin gano inda isnadin wannan din yake ina fata an gane قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال babban sahabi abu huraira Allah ya ƙara mishi yarda ice manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi laqad hamamtu an na himmantu na yunkura in sa ayo ice kuma ayo ɗin ma'ana maganar da gaske na yunkura na yi nufin in sa a tattara busasshen ice kuma a zo a tara babban icen a tara ainihin busasshen icen sun ma'amura bis salati fa yu'azzana laha sannan in bada umarni a kira sallah sun ma'amura rajulan fa ya umman nasa sannan sai kuma in umarci wani cikin jama'a ya yi wa mutane limanci summa ukhalifa ila rijalin ni kuwa sai in tafi zuwa ga wasu mazaje anan bai ce mataye ba don haka sallar jam'i akan maza take fa uharriqa alaihim buyutahum in kona gidajensu suna ciki shine ma'ana alaihim bai ce fa uharriqa buyutahum ba sai ce fa uharriqa alaihim buyutahum in kona gidajensu a hali suna cikin gidajen wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi law ya'lamu ahaduhum da a ce ɗaya daga cikin waɗannan irin mazaje da ke ƙin zuwa sallar jam'i ya san cewa annahu yajidu arqan zai samu wani ƙashi mai nama saminan naman kuma mai maiko aw mirmamataini koko da zai samu awazatai guda biyu awaza ai kowa san awaza tana daga cikin wuri mai nama mai daɗi mai laushi ko to da zai samu awaza guda biyu hasanataini kyawawa la shahidal isha da ya halarci sallar isha ma ba wai sallar azhar ko la'asar da ake yinta da rana ba anan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna wajabcin sallar jam'i shi yasa yace ya yunkura da ya je ya ainihin kona gidajen mazajen da ba sa zuwa kuma in ya tashi kona gidajen ya kona gidajen suna ciki menene ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi malaman hadisi suka ce wallahu alam manzon Allah bai bayyana ba ya dai ce ya himmata ya yunkura da ya haka sai zama wa'azi yake kenan amma an samu a cikin wata riwaya wadda bata inganta ba ka karanta takhrijinta a cikin littafin tahzirus sajid wadda take bayyana cewa ba don ƙananan yara da mata ba to da na ƙona musu to amma wannan riwayar ba don ƙananan yara da mata ba da na je na ƙona malamai sun tabbatar da cewa bata inganta ba dan suka ce dan haka sai suka ce to tunda haka ne a tsayar da wannan hadisi a matsayin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗe shi ne dan ya nuna hadarin da ke ga wanda bai zo sallar jam'i ba ya kai a tare shi a cinnawa gidan wuta yana ciki ko kun fahimta jama'a to kaga wannan yana nuna maka muhimmancin sallar jam'i kuma yana nuna maka wajen sallar jam'i to sa'an nan sai mu sake duban hadisin ta wata bangare kuma wannan bangaren ku shine ashe mutane ana gwada musu lahira da duniya domin su gane muhimmancin lahira saboda sun fara sanin muhimmancin duniya in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi da a ce mutumin da ya ki zuwa sallar jam'in nan ya san cewa in ya je sallar jam'i zai samu wani kashi mai nama a jiki mai maiko ko kuma da zai samu wata awaza ko awaza guda biyu da ya je ma'ana kenan mutane sun san darajar nama mai maiko ko mutane sun san darajar awaza to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna ashe rashin zuwan da wancan baya yi ga sallar jam'i ba wai dan komi bane sai dan bai san muhimmancin ta bane ina fatan mun gane shi yasa yana daga cikin aikin masu da'awa jama'a su je su rinka tara mutanen anguwa wannan ba tarawa ce ta wa'azi ba wannan tattaunawa ce za a rinka samar da wani yanayi wanda za a zo a zaunar da mutanen anguwa a ce an zo ne akan a faɗakar da su game da muhimmancin yin sallah a cikin jama'a wa'azi ne za a yi musu bai wuce na minti goma ba don haka ba wani gagarumin wa'azi ne da za a je a gaggayyato abin nan ba ko kuma a buga wasu 'yan ƙananan takaddu sai a samu yaro kai e ka je in babanka ya zo ka bashi wannan takaddar kamar saƙo ne kawai yana gani sai a ce yau ko ka samu zuwa sallar jam'i kuwa iyakacin saƙon kenan an isa in ya karanta takardar ko daga nan ya jefar da ita za ta ta yawo kaiwa ya kawo saƙon nan waɗanda zai kawo saƙon nan su wane ne me manufarsu a sun tunasar shekari ka duba yanzu stika ce ake bugawa ko ka karanta qur'ani a yau sai a manna maka kofar ɗakin ka kana dawowa da ka karanta sai ka ji gaban ka ya fadi sai ka tuna ai ba ma yau ba kwanan ka kaza baka karanta kaga an faɗakar da kai ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka babu fadli salatil jama'a babin da ke bayani akan falalar sallar jam'i yayin da ka ji cewa sallar jam'i wajibi ce lallai ilalla dole ne ka je sallar jam'i tunda wani sahabi makaho ne ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga larura ta har ya juya ya tafi sai manzon Allah ya ce hal tasma'ul azan kana jin kiran sallah illa dan yayi qala na'am sai ce i qala fa ajib sai ce ka ansa duk sanda ka ji ladan ya ce hayya ala sala to ka taho ka ansa wannan makaho kenan jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama hayya bashi damar to tunda kai makaho ne zauna a gida amma sai ce sai dai an kira sallah kana ji ya ce ina ji ya ce to in ka ji ka amsa ina fata an gane to bayan nan sai kuma mu ji cewa ai sallar jam'in tana da falala na haka imam al-bukhari ya ce babu fadli salatil jama'a babin da ke bayani akan falalar sallar jama'a wa kana al-aswad al-imam al-aswad ibn yazid ya kasance idza fatathu al-jama'atu zahaba ila masjidin akhar idan sallar jam'i ta kubuce mishi sai ya ainihin wato tafi wani masallacin daban al'aswad dan yazid yana daga cikin a'immatu tabi'ina min ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin manya-manyan ɗaliban sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda kaji idan ya zo wannan masallacin zai yi sallar jam'i sai ya samu an idar ba zai ce to bari ya sallar shi ba sai kuma ya tafi wani masallacin can ma sun idar sai ya tafi wani masallacin har dai a samu inda za a samu ko da raka'a ɗaya ne in kuma ba a samu ba fa sai a yi ihtisabi sai a nemi ladan wannan zirga-zirga da aka yi a matsayin an taho neman inda ake sallar jam'i ne wannan asarin nashi al'imamu abubakar ibn abi shaiba shine ya fitar da shi da isnadi sahihi waja'a anasun ila masjidin qad sulliya fihi anas dan malik ya taba zuwa wani masallaci wanda ya samu an riga an yi sallah a cikin shi fa'azzana sai ya kira sallah wa aqama ya tayar da iqama wa salla jama'atan kuma yi wa jama'a limanci a cikin sallar jam'i wannan asarin na Anas al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba da al-Imam al-Baihaqi da al-Imam Abu Ya'la a cikin littafin al-Musnad shine ya fitar da shi kuma isnadin shi sahihi ne wannan ainihin wato abin da kadai ake so a nuna maka a cikin waɗannan asaran guda biyu shine me muhimmancin sallar jam'i kaga ga wani tabi'i in ya je nan zai sallar jam'i ya samu an yi sai ya tafi can in ya je can ya samu an yi sai ya tafi can wannan yana nuna sallar jam'i tana da falala ko ba ta da falala tana da falala je ka siyo kayan miya ka gani in ka je inda ka saba siyo kayan miya babu sai ka koma ka ce uwar gida yau a hakura amma saboda muhimmancin kayan miya za ka rinka bin duk inda kwanar kayan miya take haka ne saboda muhimmancin kayan miya a wajen miya ko to sai ka gwada wannan abin da yake yana nuna muhimmancin sallar jam'i ga musulmi don haka in bai samu nan ba sai ya tafi nan in bai samu nan ba sai ya tafi nan asari na biyu na Anas kuma yana nuna mana cewa sallar jam'i tana da falala ina muka gane haka masallaci ne an yi sallah a cikin shi ta jam'i fa da ya zo kuma sai ya sake kiran sallah ya sake ta da iƙama ya sake yi musu sallar jam'i na biyu wannan me yake nuna maka muhimmancin yin sallar jam'i to tare da haka kuma sai taho da wani hukunci shine yanzu kenan idan na zo masallacin nan na samu an yi sallar jam'i tare da tawa jama'ar ko kuma mun dawo ɗaurin aure ko mun dawo jana'iza ko mun dawo daga wata tafiya kenan mu ma yanzu sai mu samu wani ya kwaɗa kiran sallah ya tayar da iƙama kuma mu yi sallar jam'i wasu malamai sun ɗauki zahirin wannan asari na Anas suka yi fatawa da shi amma mafi yawancin malamai suka ce a wannan asarin na Anas ba zai ɗauki wannan fassarar ba saboda dalilai kamar haka dalilin farko shine sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda kamar yadda Al-Hasan al-Basri ya faɗi a cikin riwayar al-Imam Shafi'i a cikin littafin al-Ummu da kuma ainihin littafin al-Musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba yace كان الصحابة إذا دخلوا في المسجد قد صلي فيه صلوا فرادا sahabbai sun kasance in suka shigo cikin masallaci wanda an riga an yi sallah a ciki sai su yi sallah ɗaiɗaiɗaiɗai to yanzu wannan asarin na Anas ai ya saba wa haka kenan malamai suka ce yanke za a ɗauki wannan asarin na Anas ne da ɗayan ma'ana biyu cewa ko dai masallacin kan hanya ne wanda ba tabbataccen liman yake da shi ba waɗannan sun zo sun yi limanci sun gama sun tafi don haka kuma in kuka zo za ku naɗa naku limamin za a yi kiran sallah za a tada iƙama a nan babu laifi akan haka ko kuma me ko kuma masallacin kasuwa ne to menene salaf suke nufi da masallacin kasuwa shine masallacin da ba a yin tsayayyen jam'i amma duk inda aka samu koda a kasuwa ce ana tsayar da jam'i da limami to bai halatta a zo a maimaita jam'i na biyu saboda wannan ainihin asarin ba malamai dai sun kai matuƙa wajen ƙoƙarin bayar da amsoshi dangane da asarin nan na anas baya ɗaukan zahirin ma'anar da ake gani tattare da shi ina fatar an gane jama'a ina fatar ku samu littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna sai ku ainihin karanta wannan mas'alar barin tsayan tattauna ta anan insha Allah ta'ala ita ce ina hukuncin na shigo masallaci wanda masallacin yana da limami yana da ladani ko da ku ba a yin salloli biyar gaba ɗaya kamar masallacin da ke masallatan da ke cikin kasuwannin mu galibi za ka samu ba a yin ba a yin sallah asuba a ciki za ka samu ba a yin galibin sallar magriba da sallar isha a ciki galibi masallatan da ke kasuwanni sallolin azhar da la'asar to sai mutane sai suka yi shawara sai suka naɗa liman da ladan to ina hukuncin an yi sallar azhar a cikin jama'a a masallacin da ke cikin kasuwa wannan jama'a da aka yi limami ne naɗaɗɗe da ladanin shi naɗaɗɗe to a wannan halin bai halatta mu zo mu ƙirƙiro jam'i na biyu ko na uku ko makamantan haka ba ko da kuwa wannan sallar ita kaɗai ake samun yi da jama'a a ciki amma inda za mu zo wannan masallacin a daidai lokacin da ba a yin jam'i kamar da daddare ne sai ka zo masallacin kasuwa za ka ga ba a yin jam'in isha a ciki amma sai ta kama ku manyan 'yan kasuwa kun zauna kun yi wani taro naku to a nan yanzu kun yi jam'i da kuka yi jam'i wasu kuma suka zo za su wuce ta gefen wannan kasuwa su ma sai suka tsaya sai suka tayar da jam'insu babu laifi akan haka ina fatar an gane ina fatan al'umma ku samu wannan littafi domin mas'alolin nan guda biyu suna yawan kawo ruɗani musamman a cikin ɗaliban ilimi waɗanda ba sa zurfafa bincike a cikin waɗannan mas'alolin mas'alar haɗe sallah saboda ruwa ko saboda tabo ko saboda hadari duk shekara in damina ta yi sai an samu matsala amma bai kamata a samu matsala ba saboda tabo ana iya hada ruwa abin nan sallah saboda ruwa waƙi'i ko kuma mutawaqqi'i ma'ana ruwan da aka yi shi gari ya dame da tabo ko da duhu ko kuma ruwan da ake yin shi ana yin ruwan mu mun riga ruwan ya tsare mu a masallaci za mu iya haɗa sallah a zahar da la'asar ko sallah magariba da isha da gwargwadon in bukata ta kama a'a ruwan ana ganin za a yi shi ne ga hadari ya taso ganga ganga ga kuma lokacin magariba ya yi sai mu haɗa sallar magariba da isha mai marmaza mu watse ya halatta a'a an riga an yi ruwan tun da la'asar amma garin ya dagwalgwale da, da taɓo yadda in aka yi sallar magariba yanzu karfe shida da rabi idan aka tafi gida ba duka mutane ne za su iya dawowa ba saboda caɓi ko kuwa a'a duhu ya yi duhu ko kuma akwai state of insecurity akwai rashin tsaro a anguwar ko makamantan haka don haka yanzu da haske-hasken gari sai ku haɗa sallar magariba to sai ku ga cewa in kuka bari sai karfe takwas to mutane suna jin tsoron kar su fito akwai masu kaza akwai masu kaza za su ki fitowa sai ku haɗe ainihin sallah in aka ce me yasa sai ku ce saboda tsoro kuka haɗe ta babu tsaro a anguwar babu tsaro a garin a yanayin rayuwar babu tsaro ya halatta to a wancan lokacin ba ku manta ba na zo muku da wani littafi na ainihin mashhur wanda yake tattauna wannan mas'ala wadda mun ɗan yi su mun taɓa ne za mu zo lokacin da za mu zo mu tattauna mas'alar insha Allahu ta'ala bi tafsil to mas'ala ta biyu ita ce wannan galibin mutane suna cewa ai sallar jam'i tana da falala saboda wannan falalar ne muke so mu zo mu sake yin sallar jam'i sai a ce na'am amma da gaske kake sallar jam'i tana da falala zai ce eh inda da gaske kake da ka zo da wuri don haka in dai sallar jam'i ka yadda tana da falala ka rinka zuwa da wuri to ai ta kubuce min ne to in ta kubuce maka sai ka duba menene sunna ta ce a wannan halin to yanzu menene sunna a nan shine sahabbai in suka zo masallaci sai kowa ya sallar shi shi kadai to wannan shine sunna to amma an ka ɗauko wancan hadisi na falalar sallar jam'i ka kawo sai a ce to ai su sahabban da suka ruwaito hadisin su ba su fahimce shi a haka ba kun ga wannan na daga cikin muhimmancin bin fassarar magabata wajen yin abu in ba haka ba sai ya zama fassarar kanka ce don haka jama'a dukkan al'a'imma al'arba'a wa ghairuhum sun tafi akan cewa yin sallah ta biyu a jam'i a masallacin da ke da naɗaɗɗen limami to bai halatta ba ina fatan wannan magana shahararriya ce tana nan a cikin littafin fiqhun malikiya tun daga risala askari muktasar da sauran ƙanana da manyan littafan malikiya haka karanta mudawwana ta ainihin malam suhunun daga imam malik duk sun tabbatar da haka haka nan ka karanta littafin al'ummu ta al'imam shafi'i sannan sai sharhin sunan tirmidhi na sheikh ahmad muhammad shakir a mujalladi na biyu to gaba ɗaya gashi wannan babban malami ya zauna ya rubuta wannan littafi da ke hannuna wanda nake fatan ɗaliban ilimi su same shi su karanta shi su yi nazari a kai domin lokacin da Nasiruddin Al-Albani ya rubuta tamamul minna da ya tattauna akan matsala kamar yadda ne ishara sai ce in Allah ya raya shi yana fatan ya samu lokaci da zai zauna wannan matsalar ya mata rubutu na musamman to Allah ya raya shi din gaskiya sai dai bai samu lokaci bane shine wannan babban ɗalibin shi mai suna mashhur Ali Salman ya zauna ya rubuta wannan littafi mai suna Ilamul Abid sanar da mai ibada bi hukumi takraril jama'a fil masjidil wahid game da hukuncin maimaita sallar jam'i a cikin ainihin masallaci guda malam ya yi dogayen bayanai ya ɗibo hadisai da fatoyin sahabbai da tabi'ai ƙarshe a shafi na ɗari da biyu shine zan karanto mana waɗansu ‘yan maganganu kaɗan sai ya ce tambihatun ga faɗakarwa ɗaya biyu uku haka wa fil khitami ushiru ila niqat taliya malam yace daga ƙarshe ga wani nuni da zan yi zuwa ga wasu mas'aloli masu muhimmanci awwalan malam yace abu na farko qasaduna bi man'i iqamati al-jama'ati ath-thaniya fi mas'a fi masjidin qad sulliya fihi marra al-karahatu ma'a sihhati as-salah da muka ce bai halatta a yi jam'i na biyu a masallaci ba kar wani ya je ya ce in an yi sallar mun ce babu sallah ba mu ce babu sallah ba muna nufin sallah ta yi sai dai ba a kyauta ba an aikata makaruhi قال الإمام shafi'i babban malami imam shafi'i yake cewa wa idza kana lil masjid imamun ratibun idan har masallaci ya zama yana da limami naɗaɗɗe tabbataccen limami fa fatat rajulan aw rijalan fihi sala sai sallah ta kubuce wa wani mutum ko kuma wasu mutane sallau furada sai su sallah ɗai ɗai ɗai ɗai wala uhibbu an yusallu fihi jama'a shafi'i yace bana sha'awar su yi sallah a jam'i fa in fa'alu amma da za su ƙi jin wannan fatawa ta shafi'i su ce sai sun yi jam'in su fa ajiza athumul jama'atu fihi sallar su ta yi ta jam'i ba a ce ta ɓaci ba wa qala ahmad ibn yahya al-wansharisi al-imam al-allamah al-wansharisi a cikin littafin shi mai suna al-mi'yarul mu'arrab ko al-mi'yarul mugharrab yake cewa sa'altu sheikh aba abdullah sayyidi muhammad ibn qasim القروي رحمه الله عن جماعة جمعت في مسجد بعد جمع إمامه الراتب جماعة ونببل لتافيني مجلدي أشرين بيرن لتافين فتو يما لما مغرب نن قصد تونيشيا ليبيا من يمن يما لما مالكية da suka gabata na ɗarurukan shekaru aka tattara wannan fatoyin sunan littafin kenan al-mi'yarul mu'rib ko al-mi'yarul maghrib na al'imamu al'allama alwansharifi a ciki malamin yake cewa na tambayi malamina game da jam'i na biyu a masallacin da ike ainihin wato ba da jam'i imamihin ratib na ɗaɗɗan limami ya yi jam'i hal jam'uhuma sahih na ɗaɗɗan limami ya yi jam'i sai kuma aka samu wasu jama'a suka zo suka ce za su yi jam'i kuma suka yi jam'in shin idan suka yi jam'in su ya inganta fa ajaba ni ma nasu ga amsar da malam ya bani yace aljam'u sahihun wannan sallah da suka yi a jam'i na biyu ta yi ta inganta wala khalala fihi babu wata matsala a cikin wannan jam'i wala mujiba i'ada babu abin da ke wajabta cewa sai sun sake wa ghayatu ma yuqalu al-karaha 'ala al-mashhuri iyakacin kat abin da za a ce shine kawai wannan abin da suka yi makaruhi ne wannan ita ce shahararriyar magana daga cikin maganganun malamai wannan kaɗan ne na ɗan taɓo mana saboda wannan matsalar galibi ita ma sai mutum ya ce to in mun yi jam'in fa sai a ce ba ku kyauta ba kun aikata makaruhi amma jam'in ku yayi to in dai kai salafi ne na gaske duk abin da aka ce maka koda yayi sai dai ka aikata makaruhi ba za ka yadda ka yi shi ba so da duk abin da aka ce ana kyama saboda sahabbai sun kyamaci abin ba sa yin shi in ka ce ai falala kake nema sai a ce kafi su san falala ne da haka jama'a abin da yake daidai shine wannan asari na Anas kar ai hujja da shi a wajen halaccin maimaita jam'i na biyu sai dai wajen bayyana muhimmancin cewa sallar jam'i tana da muhimmanci to sai a bashi fassarar da yake iya ɗauka cewa a zahiri haka ta faru ne a masallacin da ba na ɗaɗɗan liman yake da shi ba ina fata an gane to bayan da imamul bukhari ya kawo mana waɗannan asarai da ke tabbatar da cewa sallar jam'i na da falala sai kuma ya ce حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دا شيد ما هيفينش عمر يتي للي manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa ishirina daraja sallar jama'a wato sallar ayi sallah a cikin jama'a ta fi daraja fiye da sallar mutum ɗaya da darajoji ashirin da biyar eh? to bi sab'in ya ce zai kawo mana wannan bisab'in yace ko akwai wannan riwayar dama daga Abdullahi dan Umar amma za ta zo insha Allah ta'ala amma anan dai haka ne ko eh bisab'in wa 20 daraja haka ne bisab'in wa 20 daraja wato ta fi sallar mutum ɗaya da ainihin darajoji ashirin da ainihin bakwai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صحابي أبو سعيد الخدري شيكو يتي يا جمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتوى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفض بخمس وعشرين درجة sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da lada ko da daraja ashirin da biyar. To ya za a yi a daidaita tsakanin waɗannan ainihin riwayoyi guda biyu malamai sun shiga sun fita sun shiga sun fita sai da suka kawo dalilai fiye da ashirin hanyoyin da za su bi su daidaita. Na farko dai ya tabbata dukkan lafuzan guda biyu annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam. a wata riwaya ya ce ashirin da bakwai a wata riwaya ya ce ashirin da biyar wasu malamai suka ce ana duban yawan jam'in ne jam'in da ya zama kaɗan ne to ladan su ashirin da biyar jam'in da ya zama suna da yawa jam'in su lada ashirin da bakwai wannan magana mecece fa'idar ta kenan in akwai masallatai guda biyu a unguwarku sai ka ga wani masallaci ne ya fi taruwa sai ka tafi can lada ya fi yawa a can ina fata an gane to sa'an nan kuma wasu malamai suka ce a'a anan ana duba sallar jam'in da aka yi ta a cikin masallaci da wadda ba a masallaci aka yi ta ba wannan masallaci ne ginanne da limamin shi da komai aka yi sallar jam'i sai a ba su lada ashirin da bakwai to can kuma lada ashirin da biyar fa a bakin titi ne a bakin shago ne a bakin kofar gida ne suka gyara sai suke sallar sai zama ba su da cikakken lada ashirin da bakwai irin wancan wasu kuma suka ce ana duban natsuwar masu sallan ne waɗannan natsatsun mutane ne in suna sallah akwai khushu'i da natsuwa waɗannan kuma gashi nan dai ana yin sallah Allah ya karɓa to sai a ce ladan su 27 waɗancan waɗannan kuma 25 haka dai malamai suka yi ta kawo maganganu dan dai a samar da mafita game da me ma'ana 25 din me kuma ma'ana 27 din ala ayyi halin dai yana tabbatar mana da cewa sallar jam'i tana da falala قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم babban sahabi abu huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce salatul rajuli fil jama'a tudha'afu ala salatihi fi baitihi sallar da mutum zai yi a cikin jama'a ta ninka sallar da zai yi a gidan shi, to afu aka ce ta ninka, to so nawa ta ninka, shi ne da waɗancan darajojin da darajoji ashirin da biyar ko da darajoji ashirin da bakwai. Wannan ya nuna kenan, ashe in ya yi sallah a gidan shi ba za a ce sallar ta ɓaci ba ko? Sai dai kuma ita wannan sallah ta gida za ta zama tana da lada guda ne. yayin da irinta in ya tafi ya yi a masallaci sai ta samu lada ashirin da biyar ko da bakwai ko kun gane jama'a yawwa wa fi suqihi hakanan sallar da mutum zai yi a kasuwar shi ina ma'ana a kasuwar shi a shagon shi ya ki zuwa sallar jam'i ya zauna ya sallah a cikin shagon shi to wannan sallah da zai tafi a jam'i ta ninka sallar da zai yi a shagon shi khamsatan wa ishirina da'fan liɓi ashirin da biyar sallar masallaci ko sallar jam'i take ninka sallar da ka tsaya kai a gidanka kai kaɗai ko kuma sallar da kai a cikin shagonka kai kaɗai ina fata an gane wa zalika yadda al'amarin yake annahu idza tawadda'a idan musulmi yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar shi ثم خرج إلى المسجد sannan ya fita masallaci la yukhrijuhu illa sala ba abin da ya fitar da shi sai sallah kenan da a ce zai yi alwala ya kyautata alwalar shi ya ɗauko buhun shi na bara ya taho ba abin da ya fito da shi sai me sai bara sai ya ga ana sallah sai ya zo ya bi ba zai samu irin wannan cikakkiyar falalar ba sai ya zama yadda ya yi alwala tun daga gida ya kyautata alwalar ba abin da ya fito da shi illa salatu sai sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lam yakhtu khutwatan babu takawa ɗaya da zai yi illa rufi'at lahu biha daraja sai an ɗaga martaba shi sai an ɗaga darajar shi jama'a kun gane wannan wa hutta anhu biha khati'a kuma sai an shafe mishi wani laifi na shi anan al khati'a ba wai kuskure ba laifi ake nufi dama kuskure ai ba a kama ka da shi duk sanda ka taho masallaci kai alwala tun daga gida to wannan kuma kaidi ne kuma sharadi ne idan ka kiyo alwala daga gida ka taho to baka da wannan ladan na share zunubi ta gwargwadon yawan takawarka na haka ku kiyaye wannan ana son a nuna maka falala da fa'idar ka yo alwalar ka tun daga gida ne to na eh duk ɗaya ne shago ne gida ne ko kun fahimta ma'ana daga inda kake sai ka yi alwala ai ba a cewa sharaɗi a'a abin da ake nufi takawar zuwa masallaci ya zama kana yin ta ne da me da alwala sannan alwala kuma ya zama ka kyautata ta ba alwalar da ka yi ta da ƙiuya da tsumbure ko kuma da makamantan haka ba to sa'an nan sai ku duba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk takawa da musulmi ya yi sai ai me sai a ɗaga mai daraja shi kai ma ka zama mai daraja kenan ka zama mai daraja kenan sannan kuma sai a shafe maka wani laifi to wanda ya tawo a keke fa wanda ya tawo a mashin fa ya sha daɗi amma ba shi da wancan ladan eh a feda ai ba takawa kai ba juyawa kake nan ma exercise ne kake ina fata an gane eh ka sha daɗi kam ina fata an gane sai yake cewa fa'iza salla idan kuma ya idar da sallah haka ne lam ta zalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba kuma su ne ta mushi addu'a ma dama fi musallahu matuƙar yana nan zauna inda ya sallah wato idan kai sallah a wuri idan ba za ka sake wata sallar ba kaka tashi daga wurin amma in za ka sake yin wata sallar ne to sai ka bari sai in za ka yi wata sallar sai ka tashi sai ka koma ɗaya wurin domin matukar ka tabbata a wannan wurin da kai sallar to wannan fallalar ta tabbata sai dai wasu malamai sun faɗaɗa wannan ma'anar suka ce da aka ce ma dama fi musallahu matuƙar yana nan a wurin da ya sallah matuƙar yana cikin masallacin amma dai ingantacciyar magana nan ne kai sallah eh to ana yin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ka gyara zaman ka sai kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya zal jalali wal ikram to in ka gama sai ka warware kafarka sai kai zaman ka tafa'an a wurin to zagaje mala'iku za su rinka cewa Allahumma salli alaihi Allah kai mishi tsira Allahumma arhamhu Allah ka ji kanshi wala yazalu ahadukum fi salatin kuma ɗayanku ba zai gushe ba ana rubuta mishi ladan yana cikin sallah man tazara salata matuƙar yana sauraron sallah ma'ana idan ka to masallaci da wuri kayo alwalarka ka zo ka zauna nan kuma ba salati ne mala'iku ke maka ba ku kiyaye abubuwan guda biyu ne dan yanzu ba a riga an yi sallar ba kana jiran ai sallan ne nan kuma za a yi ta rubuta maka ladan sallan ne tun kafin ka shiga sallar matukar dai sallar kake jira idan ka idar da sallar kuma madadin ka tashi ka tafi ainihin gida sai ka zauna kana zikirori ko kana wurdodi ko kana karatun alqur'ani nan kuma sai mala'iku su rinka cewa Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu jama'a kun fahimci wannan da kyau ina mas'ala take idan ka tashi ka fita ka koma wajen masallaci kuma fa ka ce bari ka je ka yi tasbihanka ko kana da waɗannan ladaddakin ko kuma tun farko da ka zo masallacin madadin ka shigo cikin masallacin sai kai zaman ka a waje ko kana da wannan ladan tabbas baka da shi shine in an idar da sallah kar kai gaggawar fita ka ce bari ka je waje ka yi zikirorin a'a zauna a nan ka yi zikirorin sanda kake zaune kana yin waɗannan zikirorin ka ji mala'iku ne ke maka addu'a. to ina son ku ga da wannan addu'ar da irinta ko makamanciyarta ta zo cikin suratul ahzabi da Allah yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku suna salati ga annabi kaji kai ma in kana son mala'iku su salati gare ka kaji yadda za ka yi shine in an yi sallah kar ka tashi daga wurin ka zauna kana wurdodi ko zikirori ko kana karatun alkur'ani kai ma za ka zama mala'iku sun yi maka salati kai ma ka samu daraja tare da cewa ka sani da cewa ba za ka samu daraja ta kai darajar salatin manzon Allah da mala'iku suke ba ko amma dai kai ma ka dan dana ka samu daraja mala'iku sun yi maka salati ina fata an gane sannan mutumin da ya zo sallah a zahar ko la'asar sallah ana yin ta karfe ɗaya da kwata sai ya zo tun karfe sha biyu da rabi yiwo alwala sai ya shigo cikin masallaci ya zo ya tahiyatul masjidi sai ya zauna yana sauraron sallah sai ya ci gaba da rubuta mai ladan sallah a zahar tun kafin a yi a zahar din to amma in ya zauna a mas a wajen masallaci fa ba shi da wannan ladan dan haka na a in ya cika masallacin ai ya nuna wajen kenan ta ɗauki hukuncin masallaci amma galibi nan muna maganar ne a sai ga tun da lokacin bai bari ya zauna a wajen masallacin amma zaman da yake a wajen masallacin da nufin me da nufin sauraron sallah to in dai sauraron sallah kake mai lada to sai ka shigo cikin masallaci Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yaya na'am Na'am. Na'am. Na'am. Ba mai haɗa biyu ba saboda ainihin ana maganar sallar farilla ce. Ya yi sallar farilla ne, da ya sallar farilla ai shi ya sa Bukhari ya ka don ya nuna muhimmancin sallar farilla a cikin jama'a. An yi sallar farilla da shi a jama'a sai ya zauna sai mala'iku su mishi salati. Wuraren sallar. ina fata an gane tambaya a nan ko wannan zaman saurare zai iya zama dalili kuma da zai sa in ki komawa kasuwa ta ma'ana na zo an yi sallah a zahar karshe ɗaya sai in ce bari in zauna a masallaci in jira sallar la'asar don in samu wannan falalar bari in zauna a masallaci in jira bayan sallar la'asar zuwa sallar magariba a'a a nan idan baka da wani abu wanda za ka yi to za ka iya zaman saurare idan kana da wani abu da za ka yi fa sai a ɗauko ayar suratul juma'a ce Allah ya ce fa'iza qudiyati salatu idan aka gama sallah fantashiru fil ardi sai ku shiga cikin gari wabtagu min fadlillahi sai ku nemi falala Allah an idar da sallar juma'a zamanin sayyidina Umar sai wasu suka zauna a masallaci sai ya ce kufa sai suka ce nahnu mutawakkilun ai mu mun dogara ga Allah ne sai sayyidina Umar ya daga bulala ya wartake su ya ce mu ba mu dogara ga Allah ku tashi ku tafi ya ce inna sama'a la tumtiru malan ko sama ba ta eh zahaban eh sama ba ta ruwan kuɗi don haka tamamu tawakkul jama'a shine at-tawakkulu an sababin shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabi tsuntsu in gari ya waye tsuntsu ka duba sai ya nausa ina ya tafi nema a wurin wa a wurin Allah in ya je ce koshi kuma sai ya dawo ba za a gan shi yayo buhu buhu ba ko kuma leda leda dama da hagu gobe ma gari ya waye kenan wannan yake fassara dogaro da Allah shine ka dogara ga Allah akan wani abu amma baka komai ka zauna a masallaci ka ce mun dogara ga Allah a wannan kuma ya saba mu tsarin dogaro yasa malamai suke kiran shi tawakul wato wawanci wa alaikum salam Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. Za ta samu falala, za ta samu. Mace ba dole ne ta zo sallar jam'i ba, amma kuma duk da haka sai ta nemi izinin mijinta don sharaɗi na farko kenan in za ta zo sai ta nemi izinin mijinta, shi kuma in har ta nemi izini ya ba ta izini. to sai ta nema sai ya bata sai ta yi alwala sai ta zo masallaci ta duk waɗannan abubuwan ita ma za ta samu wannan falalar babu fadli salati alfajr fi jama'atin babin da ke bayani akan falalar sallar alfijir a cikin ainihin jama'a bayan da imam al-bukhari ya kawo jimillar ladan da ke ga zuwa sallar jam'i sai kuma ya nuna sallar asuba tana da lada na musamman ba dan komai ba saboda irin yadda sallar asuba take kewaye da wasu haɗurra waɗanda za su iya hana mutum zuwa sallar jam'i daga cikin haɗurran akwai me akwai daɗin bacci ka duba ko lokacin zafi in asuba ta taho sai ka ji gari ya huce sai ka ji ɗaki ya yi sanyi to sannan ga jijjiga a shaitaniyya a lokacin shaitan zai zo yana jijjiga ka sai ka ga ka ƙara jan mayafi sai ka ji abin ya ƙara zama lakadan na ɗaya na biyu sallah asuba lokaci ne mai haɗari lokaci ne mai haɗari saboda wata muguwar dabba ne wani makiyinka ne wani menene duk zai iya kawo maka farmaki a wannan lokacin ba da wannan ne yan bidiya suka yi amfani suka kashe sayyidina Umar ba ba da wannan ne suka yi amfani suka kashe malam Ja'far ba da lokacin duhun sallah asuba ko ba da haka bane to waɗannan makhatir waɗannan haɗurra da ke kewaye da halartar sallar jama'a da asuba shi yasa sallar jam'i tana da lada amma mafi ladan sallar jam'i ita ce sallar jam'i a lokacin ainihin asuba to daga nan kuma sai sallar isha imamun nasa'i ma da haka suka yi kokarin kashe shi daidai lokacin sallar isha suka tsaya a lungu yana fitowa sai suka maka mishi dutse aka ko kun fahimta jama'a to bar mu ji hadisin da ya kawo قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن الإمام الزهري يتي ما لمينا ميسونا سعيد بن مسيب يا كرنت الدني حديثي دا شي دا أينهن دا ما لمنا ميسونا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أوف wannan yake nuna me riwayar tabi'i daga tabi'i zuhuri tabi'i ne sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne abu salama ta dan abdurrahman dan auf shi ma tabi'i ne tabi'ai guda biyu da sa'id ibn al-musayyib da abu salama ta dan abdurrahman suka karantar da wani tabi'in shine zuhuri su ko gaba ɗayansu suka ce anna aba huraira qala lalle abu huraira ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa tafdulu salatul jami'i salata ahadikum wahada sallar jam'i gaba ɗaya in aka samar da ita to tana fin falala fiye da sallar ɗaya daga cikin ku shi kaɗai bi khamsatin wa ishirina juz'an da ɓangarorin lada guda ashirin da biyar bi khamsin ana nuskar to anan bi khamsatin wa ishirina juz'an duk lugha ce yahtamil da ɓangarorin lada guda ashirin da biyar to a nan ya ce juz'an a can baya ya ce daraja wasu malamai suka ce da juzu da daraja duk ɗaya ne wasu malamai suka ce a daraja daban ɗaukaka daraja ce wannan aljanna wannan juz'an fa shine ɓangarorin lada na sallar ma'ana waccan an ba da lada ashirin da biyar to wannan sai aka ba da lada ɗaya to sai a kasafta wancan lada bangare-bangare har ashirin da biyar sai a ba mai wancan shi kaɗai ƙwaya ɗaya a nan kenan sai zama ku kiyaye ba lada ɗaya ba a'a ladan da aka bayar tarin ladan da aka bayar a can guda ashirin da biyar to sai a kasafta shi ashirin da biyar sai a fitar da ɗaya cikin ashirin da biyar sai a ba wancan a nan sai zama kenan ba lallai ya zama ladan kwaya ɗaya ba ne wato fassara ce nake so ku gane wadda ke ɗauke da wata ma'ana ba a ce ajaran ba da an ce ajaran ko sawaban amma me aka ce juz'an kenan kama a zahiri mutumin da aka tashi bashi ladan ana tattaro mai dunkulan lada ne to wannan dunkulan ladan sai a farfasa shi guda ashirin da biyar sai a ɗauki ɗaya cikin ashirin da biyar ɗin sai a ainihin bayar ga wanda ya salla shi kaɗai kenan wannan ma'anar tana fitar mana da cewa ashe nan ba keke da keken lada ƙwaya ashirin da biyar ake nufi ba kamar yadda can ba keke da keken lada ƙwaya ɗaya ake nufi ba tarin lada ne aka ba mai wancan to amma wannan karkasuwar ladan ɗaya bisa ashirin da biyar ake ba wanda ya salla shi kaɗai wannan na fassara muku kalmar juz'an ne ya sha bamban da kalmar darajatan wasu malaman suka bambance wasu kuma suka ce da darajatan da juz'an da koma menene duk ma'anarsu daya wa tajtami'u mala'ikatul laili wa mala'ikatun nahari fi salatil fajri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mala'ikun da suka zo suka ɗauki bayanan sallolin dare da mala'ikun da suka zo domin su ɗauki bayanan sallolin rana sai su haɗu fi salatil fajri a lokacin sallah asuba ka ji muhimmancin sallar jama'a a cikin sallar asuba kenan ko kun gane muhimmancin shine mala'ikun da suka zo suka kwana tare da bayin Allah za su tsaya a yi sallar asuba da su mala'ikun da suka zo za su wuni tare da bayin Allah su kuma da su za a yi sallah asuba kaga mala'iku ɓangare biyu da na dare da na rana suna haɗuwa wajen sallar asuba kenan ko to kaji yadda aka yi sallar asuba a jam'i ta filada fiye da sauran sallolin summa ya ƙulo abu huraira sannan sai abu huraira da kanshi ya ce faqra'u in shi'itum idan kun so ku karanta waɗannan bayanai a cikin wannan aya da Allah yake inna qur'an al-fajri kana mashhuda ina ma'ana inna qur'an al-fajri qur'an anan shine me salat al-fajri lallai ita sallar al-fajr sallah ce da mala'iku suke halartarta ita ce mala'ikun dare da na rana suna halartarta to ina son ku dubi yadda qur'ani yake sai ce inna qur'an al-fajri sai malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa a yawaita karatun qur'ani a sallah asuba wallahu alam saboda ya ce inna qur'an al-fajri tare da cewa ma'anar qur'an anan shine sala to amma sai suka ce tunda aka kira salatu da qur'anu dalili ne akan yawan karatun alqur'ani a sallah asuba sai sai kawo hadisai sahihai kuma sai suka kara maganganun su da su cewa annabi yana tsawaita karatu a cikin sallah ainihin asuba wani lokacin har yakan karanta abin da ya fi aya ɗari a cikin sallah asuba sallallahu alaihi wa alihi sallam qala shu'aib al-imam shu'aib yace wa haddathani nafi'un malamin imam al-bukhari ne malamin almajirin imam az-zuhri ne shi ku anan sai yake cewa wa haddathani nafi'un kun ga a can shu'aib yace an az-zuhri ko amma anan kuma shu'aib sai yace wa haddathani nafi'un nafi'u ma tabi'i ne yakan karantar da zuhuri kuma zuhuri yakan yi yakan yi riwaya kai tsaye ma'ana wani lokacin zuhuri yakan karanto hadisi daga nafi'u kai tsaye wani lokaci zuhuri yakan karɓo hadisi daga sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib kuma daga nafi'u wato wani abu ne da suke kira almazidu fi muttasil al-asanid nake so in bayyana shine malaminka sai zama ɗalibanka suna zuwa suna ɗauko karatu a wurin shi tare da cewa kuma kai malaminsu ne su ɗalibanka ne amma da kai da ɗalibanka da babban malaminka duk kuna nan da rai gaba ɗayanku kai kana zuwa kana karantar da su a anguwarku kai ne malaminsu sai ka zo ka karantar da su innamal a'malu bin niyati ashe kuma can inda kai ma kake zuwa ɗauko karatu su ma sukan je wani lokacin don haka ran nan sai suka tafi wurin malamin nan naka kuma sai suka yi dace yana karantar da innamal a'malu binniyati wanda dama ka karantar da su sai zama kenan hadisi ɗaya ne sun same shi kai tsaye ta wurin malaminka kuma sun same shi ta wurin malaminka amma ta hanyarka shi ne sai malamai su ce in haka ta faru ba kuskure ba ne wannan ƙarin ka a ce wannan ziyada ce wadda take akwai inkari a ciki a sai malamai su ce mazidun fi muttasil al asanid wato asalin ittisali akwai tsakanin kai da malaminka kun sadu ɗalibanka ma tsakanin su da malaminka sun sadu to wani lokacin sai kuma a ji sun kawo ka a tsakiya kawo ka a tsakiya baya nuna ƙari ne sannan rashin kawo ka a tsakiya kuma baya nuna babu kowa a wurin duk daidai ne ko kun fahimta jama'a to shine yace qala shu'aibun wa haddathani nafi'un an abdullah ibn umara qala tafdhuluha bi sab'in wa ishirina daraja a cikin wannan riwaya ainihin wato nafi'u yake cewa ainihin abdullahi dan umar ya ce ai sallar wato da mutum zai yi a cikin jama'a tafi wadda zai yi shi kadai bi sab'in wa ishirina daraja da darajoji ashirin da bakwai madadin kun ga a can bi hamsatin wa ishirina ne ko to di ya tabbata wannan insha Allahu ta'ala wasu kuma malaman mata suka tashi sai suka ce ai asali da annabi ya faɗi falala ashirin da biyar ne daga baya sai aka ƙara falala sai ta zama ashirin da bakwai قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا وأن حديثي الإمام الأعمش سمعت سالما ناجي سالم واتو سالم ابن أبي الجعدي naji salimu yana cewa kala yana cewa sami'tu ummad darda'i naji ummud darda'i ɗalibai masu karatu dangane da ilimin hadisi sai ku je ku yi bincike ummud darda'i guda biyu ce a cikin sahabbai akwai ummud darda al-kubra sunanta khayratu ko khayratu akwai ummud darda ummud darda as-sughra ita kuma sunanta hujaima Hujaima. To, abin da ya faru, shi abu darda'i ne yake da ɗa darda, sai ake ce mishi abu darda'i. To, uwar ɗan sunanta khaira, to sai ana ce mata ummu darda'i, to sai ta rasu, da ta rasu sai ya samu wata sai ya auro, da ya auro ta sai jama'a suka koma ita wannan amarya ita ma sai suna ce mata ummu darda'i. Ko kun fahimta? To, idan riwaya ta zo malamai suna nazari wacce ummu darda'i din daga ciki yanzu kamar wannan salim ibn abil ja'ad bai ga ummu darda'i al-kubra ba saboda ita ummu darda'i al-kubra ta rasu da jimawa to shi kuma wato ita ummu darda'i ta rasu a daidai lokacin mijinta na da rai to shi salimu an ce hatta mijin ma bai riska da rai ba kun ga tunda bai riski mijin da rai ba to bai riski ummu darda'i ba dan ummu darda'i ta riga abu darda'i rasuwa to sai kuma aka ce salimu ya riski ummu darda'i sai ka ce ya riski ummu darda'i as-sughra din kenan karamar kenan to shine shi salimu yake cewa sami'tu ummu darda'i naji ummu darda'i taqulu tana cewa dakhala alayya abu darda mijina abu darda ya shigo wurina wa huwa mughdabun yana cikin fushi a fusace ya shigo fakultu sai na ce ma aghdabaka me ya fusata ka faƙala sai ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma a'rifu min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shay'a babu wani abu da na sani daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abu guda ɗaya wanda suke yi ma'ana duk abubuwan da al'umma annabi Muhammadu suke yi waɗannan mutane na zamanin mu gaba ɗaya sun daina illa annahum yusalluna jami'an sai dai kawai suna sallar jam'i amma duk abin da annabi ya bar al'umma a kai sun daina yi yanzu dai kawai sallar jam'i ne suke yi wato wannan ana nufin awakhiru hayati sahaba kenan ƙarshen zamanin sahabbai ne sahabbai suka fara ganin irin wannan sakaci dangane da tabi'ai shine har yake cewa duk abubuwan da al'umma annabi suke yi wato abubuwan da sahabbai suke waɗannan da suka zo daga baya duk sun yi watsi da su sai dai suna yin sallar jam'i mahallin shahid a ciki sallar jam'i tana daga cikin ayyukan da hatta waɗanda suka fara sassauci da addini za ku ga suna kula da shi da wannan a zamanin da kenan قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال أبو بردة تنجدا أبو موسى الأشعريني يتي يا كربو دقا ما هيفينش صحابي أبو موسى قال يتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي إرادة أمينشن الله استبت أجريش ياتي أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم wanda ya fi ladan sallah daga cikin mutane shine wanda ya fi su nisa fa abaduhum mamsha sannan sai kuma wanda ya fi nisan tafiya kun ga hujjata ta ɗazu ya ce mamsha tafiyar ƙafa wanda ya fi nisan tafiya a ƙafa shine ya fi nisan shine ya fi girman lada wallazi yantaziru salata sannan sai kuma wanda yake zuwa yake sauraron ayi sallah hatta yusalliha ma al-imami ya jira har ayi wannan sallah tare da liman a'azamu ajran min allazi yusalli thumma yanamu wannan ya fi lada fiye da wanda in yayi sallar shi kuma ba jiran liman ba sai kwance shi a masallaci yana bacci wannan baccin ba za a kididdige mishi shi a matsayin aikin lada ba ko kun gane jama'a kayi sallah kana jiran a yi ɗaya sallar sai ka kwanta a masallaci kana bacci ko kuma a ka zo masallaci kafin liman ya zo sai ka gyara wuri kai baccinka sai da liman ya zo sannan ka je kai alwala ba za ka samu lada kamar yadda wancan da yake zaune yana jiran sallar da alwalar shi yiwa ma yana wirdodi ko yana karatun alkur'ani ladan ka ba zai kai kamar nashi ba waɗannan hadisai duk suna nuna mana falalar sallar jam'i a jimillance hadisin farko yana nuna mana falalar sallar jam'i a ainihin wato sallah asuba to sa'an nan sai wannan matsalar da muka tattauna a kanta shine da gwargwadon nisanka da gwargwadon yadda kake ainihin samun ƙarin lada to wasu malamai sun fassara wannan kuma akan wancan hadisin da muka wuto na ɗazu mai maganar daraja ashirin da biyar da daraja ashirin da bakwai wasu suka ce in gidanka na kusa da masallaci ne ladar jam'i ashirin da biyar za a baka idan gidanka ya nisa da masallaci ladar jam'i za a baka ashirin da bakwai wallahu alamu ina kawo muku dai tattaruwar maganganun da malamai suka faɗi ne amma dai duk kai da komowar da ake yi a tabbatar maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama kowace an yi mata kyakkyawar fahimta a idda ya dace a fahimce ta babu fadlit tahjiri ila zuhuri babin da ke bayani akan falala ta yin at-tahjiri ila zuhuri ma'ana yin sallah ainihin azahar da wuri haka yazo a taku nuskar ko abinda ake nufi da at-tahajir anan lokacin sallah azahar yana shiga sai a yi ta a daidai lokacin da ta shiga قال حدثنا قتيبة عن مالك كو عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال Imam al-Bukhari ya samu wannan hadisi daga wurin malamin shi mai suna Qutaybatu ibn Sa'id wannan babban malami ne za ku ji Imam Tirmidhi yana yawan karanto hadisi daga gare shi shi ko malam Qutayba yace ya samo daga Malik Malik yace ya samo daga Sumay shi ko al-Imam Sumay malamin Malik ne maula ne wato bararren bawa ne na ainihin Abubakar amma ba Abubakar ne Siddiq ba shi ko yace an Abi Salih samman daga abu salihin samman abu salihin samman shi kuma tabi'i ne kaga yadda aka yi adresin shi da sana'a shi kamar yadda kullum nake nuna muku malaman farko jama'a da annabawa na da kowa sana'a yake yi kuna karatu cikin hadisi sai ka ji an ce annabi dauda kana la ya'kulu illa min amali yadihi sai ka ji an ce kana zakariya'u najjaran annabi dauda baya ci sai daga aikin hannun shi me ake nufi ba ana nufin an mai tayin abinci fa baya ci ba a'a abin da ake nufi yana da sana'a wadda ita ce ya dogara da ita wajen cin abinci sannan annabi zakariya aka ce kana najjaran shi kuma fa kafinta ne wannan yana nuna annabawa suna sana'a ko ba sa sana'a suna sana'a da haka duk wanda yake mabiyin annabawa ne kai ya zauna da nufin cewa wai ai shi malami ne wai in ka koyi ilimi sai ka zauna anta mat'umun wa maksu wai dai ka iya karatu sai ka zauna a ci da kai a sha da kai wai albarkan makaranta kenan ƙarya ne babu inda wannan yake a cikin karatu kowa ya tashi ya zama yana da sana'a ku je ku karanta tarihin waɗannan malamai da ɗan fodiyo ya ba su tuta gaba ɗayansu sana'o'i suke yi gaba ɗaya sana'a suke yi babu wani wanda yake zaune sarkin kano abdullahi shi ya karɓi tuta idan hantsiye sai ya tafi noman albasa ya ɗauki ‘yar fatanya shi ‘yar ƙarama sai ce na aja kano na ɗauki rafi na aja kano na ɗauki rafi sai ya tafi ya je ya yi noma noman albasa sarki ne mai tuta ba ma mai martaba ta ɗaya ba mai tuta tutar jihadi ta dan fodiyo ba wanda tura mulkin mallaka suka bashi wata gwangwame mai sanda ba tuta ce ta jihadi dan fodiyo ya bashi abdullahi gwandukanin dan fodiyo sana'a yake da ita noma yake yi dan fodiyo me ike yi noma ike kiwo ike yi to daga sa'ad da aka samu malamai suka watsar da sana'a sai zama ma wai ai aibi ne ma wai a ga malami ma ya je kasuwa ba ma wai ya je sayarwa ba wai ya je siye ma aibi ne wai shi malami yana can a uwaɗaka me yake wai saboda ana yawan ganin shi ma wai za a rena shi duk wannan malantar bid'a ce ahli sunna ba ku ba wannan shirman amma matsalar da muke fuskanta 'yan bid'a sun yawa a Najeriya duk wani matashin ya taso shekara ashirin da biyar sai ga shi ma ya fara wani kwambo wai shi ma malami ne yana ɓoyewa a uwaɗaka wallahi kai maza ka fito ka samu abin yi kuma duk wani doro da kake wallahi ƙarya ne ka zage ka yi yadda za ka ci da kanka ka kare mutuncin kanka gashi al'imamu abu salih duk sadda aka faɗi shi sai an yi adireshin ɗin shi da as-samman mai kawo manja mai kawo man gyaɗa al'imamu zuhuri shi ma sana'ar da yake kenan manja ke saiwa da man gyaɗa al'imamu zuhuri sannan abu huraira ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutanen makka ‘yan kasuwa ne mutanen madina manoma ne in gari ya waye waɗannan sinan waɗannan sinan abu huraira yana ba da labari ne a lokacin saboda shi undergraduate ne yana karatu ne a lokacin ya ce shi baya aikin komai kamar yanzu yadda saurayi ne kai baka aikin komai don me kana da future don karatu kake yi ba zaman banza kake ba abu huraira haka ya zauna shekaru uku da rabi karatu yake yi muhajirai sai su tafi kasuwanni ansar sai su tafi gonaki abu huraira kuma ya ce sai zauna ya haƙura da talauci da yunwa saboda yana koyon karatu haka a yanzu ma maganan nan ina faɗinta ne don dama in kawo wannan nuktar idan ya zama kai ɗalibi ne waɗannan maganganun da muke yi ka rinka fahimtar su da kyau ɗalibi ne kai baban kai turo ka daga bauchi ko sokoto ka zo kai karatu ya baka abincin da zaka ci to kai yanzu ba daidai bane kuma ka je kana sana'a saboda kai so ake ka kafu ka je ka fatattaki karatu to amma mecece hikima kuma daga cikin hikima a nan kasashen zaria da kasashen ainihin zamfara shine wanda yake koyan karatu sai koyi sana'ar hannu ita ce kwado da linzami ko sirfani ko lallabtu ko makamantan haka abin da yake wani lokacin zaka zauna kana nazarin haddaka kana yi dan dai ya zama an shirya ka yadda sadda zaka gama karatun kuma kana da wata sana'a da kake a hannunka don haka ya kamata a samar da ire-iren waɗannan tsare-tsare jama'a ɗaliban nan da kuke karantarwa ilimi ku samar da tsarin da za su iya sana'o'i man ba haka ba mutum ya zama babban malami ba shi da aikin yi to dole ne fa je goya wa azzalumai baya to duk sanda ya goya wa azzalumai baya ku duk wata aya in ta zo zai bankara ta ne daidai da yadda fasara za ta tafi tare da zaluncin azzalumai yanzu kai ka samu mutum saboda Allah jama'a dan an ɗauki mota an bashi yana ciwon ƙauri an je an kai shi asibiti ya ce ai ko zamanin sahabbai sai haka in dai mulki ne ya ce an kyautata mishi an bashi mota yana ciwon ƙauri kuma an kai shi an yi mishi magani amma ya ce ko sahabbai iyakan mulkin da za su yi adalcin kenan a'a yawaye ma ya taɓa ɗanɗana mulkin sahabbai ya ji daɗin shi tukuna labari kake ji ma a cikin hadisai kana haɗiye yawu ina fata an gane saboda haka jama'ar musulmi kowa ya iya sana'a sannan hukumomin wajibi ne su sani da cewa wannan barna da ta yawa daga matasa lallai ne sai an samu musu da aikin yi in ba haka ba duk ku kare da niger delta kwanan nan zaka ji zamfara delta niger delta katsina delta saboda duk ba an ce man fetur ya bullo ba ko ba kwa jin labarin duniya ne ustazai an ce an gano akwai man fetur a Bauchi an gano akwai man fetur a Nijar an gano akwai man fetur a Zamfara to yanzu samarin Zamfara su ma sai su ce Zamfara Delta ko ba haka bane kawai lallai ne dole ne a samar wa da mutane ayyukan yi kuma ayyukan yi jama'a irin yadda gwamnati take tunani a zuwa gina wurin a'a ana sako arzikin ƙasa ne in ya yalwata sai ku ga ayyuka sun samu da zaran manya-manyan masu kuɗi sun samu kuɗi me za su fara sai ka ji gine-gine da zaran gine-gine sai ka ji leburori yanzu sai ka ji waƙoƙi a gari saboda aiki ya samu amma ka kalli mutum sai ga yana harara ka ƙasa ƙasa kamar kare yana jin yunwa to ba aikin yi ne fa don haka a saki kuɗi ma'aikatan gwamnati a ƙara musu albashi a mutunta su a basu albashi a kan lokaci hukuma ta saki kuɗi manya-manyan 'yan kwangila nan da nan sai ka ji gari ya yi alheri amma wai an riƙe ana jiran 2011 kowa in ya yunwatu ya yunwatu to sai dawo sai ya ce ya yarda sai a ɗan ɗauki dubu goma a bashi talakawa ma suna da irin nasu markircin kuma suna nan sun shirya su ma shine wayan kuruna ne wayan kuru talakawa suna nan suna nasu shirye-shiryen su ma talakawa suna nan suna nasu shirye-shiryen ya fi dacewa ku kyautata musu ku mutunta su su zama a cikin yalwata amma wai sai a ce a basu in suka sha wahala in lokacin ya zo za su fito ba shi daga cikin tsari jama'a yanzu mutane suna cikin kunci ƙasa komai ya kuntata komai ya tsaya cik saboda manya-manyan 'yan kwangiloli da manya-manyan 'yan kasuwa duk kuka suke to in waɗannan suna kuka duk 'yan dako za ka samu da rana suna bacci haka ne ko ba haka ba to don haka ya kamata a sauƙaƙa al'amura jama'a sannan matasa mara aikin yi kullum ƙaruwa suke yi yanzu waɗannan samari da aka ce sun tuba sun aje makami na Niger Delta to me za a basu me za su yi mutum ya saba ya ɗauki makami ya riƙe jaka guda ta daloli za a ce a wata za a rinka bashi dubu shida zuhudu zai yi dubu shida a wata guda wani zai samu miliyan talatin sai a ce an kawo naira dubu shida an bashi abin da yake faruwa jama'a wata magana ce wadda al'imam al-qurtubi ya yi ta a cikin tafsirin sha'id da Allah yake cewa wa shawurhum fil amri fa'iza azamta fatawakkal ala Allah ya ce babban malami al'imam ibn Khuwaiz Mandad ya ce dole ne ga dukkan mai mulki ya rinka neman shawarwarin malamai akan al'amarin addini da rayuwa da matsalolin tsaro da matsalolin ma'aikatan gwamnati ba sa neman shawarar malamai suna ganin cewa malaman are outdated personalities wato mutane ne waɗanda suke tunaninsu rubabban tunani ne ba a buƙatarsu amma me ya kamata mulki kake gwamna ne kai ciyaman ne kai ka zo ka yi sallama haka manya-manyan sarakuna kana karanta zamanin tabi'ai haka za ka ga manya-manyan sarakuna sha ɗaya na dare sha biyu na dare sai zo ya ƙwanƙwasa ƙofa ya zo gidan malami ya ce na zo ne kai min wa'azi sannan in matsala ta taso a kira malamai yanzu harkar operation yaƙi da harkar tsaro ɗin nan da za a kira malamai malamai suna da ta cewa da lasi saboda operation yaƙi yanzu sun koma suna yaƙar talakawa kuma suna kashe talakawa suna dukan talakawa ni da kaina na ga ana dukan wani na tsaya ne magana kai waye na ce I'm a citizen of the country wai waye kai ma'ana sai in ni wani ne tukuna zan zo in hana ku ku zalunci wannan yanzu operation yaƙi so kashe mana ɗan uwa a nan Kaduna fa me yayi parking yayi da mota kawai gyara parking ɗinka kawai sai aka sa bindiga sai aka kwaɗa mishi daga nan shikenan jini ya kulle mishi ana kai shi asibiti sai lahira a watan azumi kuma a cikin watan azumin nan da ya wuce da matan shi da 'ya'yan shi shi kenan abin da aka turo su su kenan yanzu idan za a zaunar da malamai a nemi shawara malamai ba za su ba da shawara ya za a yi ba mulkin ƙasa na al'umma ne jama'a ku kuka ce demokuraɗiyya kuma kuka yi defining demokuraɗiyya da kanku kuka ce government for the people and by the people haka kuka ce ku kuka ɗaura kanku ba mu muka yi defining ba it is not in our own dictionary it is in your own dictionary ku kuka ce demokuraɗiyya ita ce gwamnatin da mutane suka zaɓa kuma take gudanarwa da mutane mulki a yadda suke so kamata ya duk ɗan majalisa duk ƙarshen wata ya zo ya zauna da jama'a jama'a yaya ake ciki me kuke so me kuke bukata me aka yi muku dole ne jama'a kawunansu ya waye akan al'amura jama'a amma baya yiwuwa kawai wai malamai ba su da wani amfani wai sai an zo lokacin zaɓe wai sai a ce wai mai girma gwamna ko mai girma sanata ko mai girma shugaban ƙasa wai zai yi taro da malamai a GRA malamai sai su ce ba su san GRA ba ina ne GRA kuma ba su san GRA ba ba haka ake wa malamai ba sai an zo zaɓe fa sai a ce wai malamai su je GRA wai za a zauna da su in aka je kowa sai a sa mai ambulan sai a zuba dubu biyu a ciki sai a yo canji naira hamsin hamsin sai ya ganta da tudu ya ta tsima sai ya sa ya zo ya kirga sai ga duk tarin takardun banza ne naira dubu biyu ce ina fata an gane madadin a lokacin a samu wani sadaukin cikinsu ya miƙe ce ai ba mu san ka ba ka zo kana neman mu ce jama'a su goyi bayan ka ai ba mu san ka ba yanzu mu ganka ba ku san ba ce ba mu san ka ba ce kamar a ce ba mu san ka ba yanzu muka taba ganin ka ba mu san ka ba wannan shine tsari jama'a yau ka ga mutum kuma ya zo cewa ka ce almajiranka da masu sauraronka da ladan da duk jama'arka su saka mishi ƙuri'a yau fa ka gan shi in ya je ya sace musu kuɗi fa in suka zo suka ce liman kai ka ce mutumin kirki ne ce wallahi ni ma ran nan na gan shi daga ran nan sai a ce liman baka da adalci ashe haka siddan zaka daga mana mutum ka ce ya kamata a ce mutumin da ya dade yana mu'amala da malamai ne sannan sai zo ya zauna ya ce to jama'a me kuke gani kuna ganin nayi abin da za ku iya miƙewa a jama'a ku ce su sake zaɓe na ya sake neman shawara a wurin malamai ba wai a ce ya yanke shawarar zai zarce ba a'a malamai ina neman shawarar ku kun ga dai duk wata zan zo mu zauna duk wata uku zan zo mu zauna in kuna da magana muna zama yanzu kuna ganin nagartata da ayyukana ta kai in sake fitowa in nemi ƙuri'ar ku ko kuwa amma kawai sai kawai shikenan aka zo shikenan sai ce za ta malam buɗe mana da addu'a sai ya gama shi kenan sana ɗan shafa shi kenan ya ce to shi kenan yanzu dai an zo ne mai girma zai gaisa da ku bayan nan kuma ana neman ku ci gaba da bada goyon baya saboda ranar asabar za a jefa ƙuri'a kun zama kaji kenan ana watsa muku tsakuwa you are not independent of yourself ba ku da yanci kenan ba ku da yanci kenan ku je ku ga yadda aka yi practicing siyasa a america Obama bai da ko taro ya fito zai tsaya sanata dariya aka yi ta mishi a layin gidan shi ko taro bai da shi yara ne area boy suka goyi bayan shi amma ya ajiye Legas yana da daraja a anguwar da shi da waɗannan yaran area boy suka samu suka yi ƙarfi har ya zama sanata daga sanat ya fara Obama nan da kake ji shugaban ƙasa me yasa saboda kafin ya zama sanatan zaman shi a anguwar ya kawo alherai masu yawa da haka sai suka ga wannan as a common citizen ya jawo alherai menene zai faru in ya zama wakilinmu sai suka ce a goyi bayan shi amma yanzu kuna zaune da mai kuɗi a anguwa ko babban ɗan boko ba ruwan shi da ku eh eh ko tsayo dan me zai muku sallama yana cikin air condition kuna zaune a bakin titi ko kuna jin ɗumi ko ma yayi sallama air condition zai bari ya jin yana cikin duniyar wata duniya daban a ƙarƙashin wannan ashe idan adalci ne jama'a ku ya kamata ku yi ditaminin wane ne ya cancanta ya shugabance ku waye cancanta ya shugabance ku saboda haka na'am mu da ake zuwa a nemi cewa mu ce jama'a su fito ƙuri'a duk zaluncin da aka yi ba za mu ce kada jama'a su fito ba amma ba za mu ce jama'a ku fito wane ne ya yi muku ku yi mishi wanda bai muku bakar ku mishi a'a wai kawai wai wahayi ake so a wa malamai wai malamai ana so ku ce a zaɓuwa ne ashe malaman sun zama yaran gidanku yanzu ku duba ba wanda ba ruwan dan majalisa ba ruwan gwamna ba ruwan minista ba ruwan kowa da malamai yanzu an bar malamai da su da jama'ar garinsu suna nan suna shan wahala haka ne ko ba haka ba ba wani malami yanzu da yake da ra'ayi da zai bayyana ko kuma makamantan haka ko a rediyo ba ka jin wata matsala ta tashi ta ƙasa a ce ana neman to menene ra'ayin malamai ko a rediyo ba a nema me ra'ayin malamai a ce a gayyato malamai a zo a yi hannu da yawa da su akan makomar siyasar ƙasar me malamai za su ce ba a nema a kawai ana jiran wai sai ya rage kwana biyu zaɓe shikenan sai a zo a gaishe su shikenan sai a ce ga abin da suke so to ku ko malamai dole ne ku yi taka tsantsan in ba haka ba sanadi ne daga cikin sanadai na zubewar darajar ku shine kawai su yi maka wahayin abin da suke so ka zo ka faɗa limami nawa ne aka sauke shi daga masallacin juma ko daga kan mimbari jama'a su sauke shi saboda ya faɗi abin da yake san ba su yarda da shi ba don haka ku kyautatawa al'umma al'umma mu suna cikin kunci da wahala ma'aikatan gwamnati ba sa jin daɗi ma'aikatu nawa ne yanzu suke shirin tafiya yajin aiki akwai ma'aikatar da yanzu fa suna jiran da sun ci albashin oktoban nan to to mako mai zuwa ko za su tafi me yasa saboda an kuntata rayuwa ya za a ce mutum ya kwana talatin yana aiki a ɗauki naira dubu goma sha shida a bashi to wani dubu sha ɗaya ake bashi nawa ake ba malaman firamare yanzu dubu bakwai malaman sakandare nawa ake ba su yan sanda nawa ake ba su a wata akwai ɗan sandan da ke ɗaukan dubu ɗari dubu sha tara dubu ashirin dubu ashirin da ɗaya amma waɗannan da ke yawo a titi suna zama a police station ba su ne 'yan sandan da ke wahala ba nawa ke ba su a wata to amma baka ji abin da wani malami ya aiko ba daga gombe ne ko daga funa kaye ina ne can dai jihar gombe ya ce to duk malaman makaranta su shirya 2011 duk za a shiga ƙuri'a kowa zai shiga takara tun da dai can ta fici kowa ya aji alli to wai kawai sai a ta ja wani hadisi a ce your reward is in heavens wai ku ladan ku na lahira wai malamai ladan ku na lahira ladan ku na lahira don Allah yan siyasa ku yarda ladan ku na lahira ku baiwa malamai su su su su ci nasu anan duk dan siyasan da aka ce ladan ka na lahira ka zo kai hidima ba zai siyasar ba Allah kiyaye قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو هريرة الله تعالى مش يردايتي بينما رجل يمشي بطريق وترانا ونمتن ينا تفي أكن وتهنيا وجد غصن شوكة سيسا مليشي نوتكايا على الطريق أكن ونهنيا ديكي تفيا fa'akharahu sai ya janye shi daga tsakiyar hanya ya tura shi gefe fashakarallahu lahu sai Allah ya gode mishi Allah ya shi mishi albarka faghfara lahu kuma Allah ya gafarta mishi kun ga imaqatil aza kenan duk abin da zai cutar da mutane daga kan hanya kai kokari ka kawar da shi kwalba ce a'a wani abu ne duk abin da zai cutar da mutane jama'a yanzu ka tafi highways din mu sai ka ga wani katar rami wannan katon ramin kasan ‘ya'ya nawa ya mayar marayu? Direba ya sako mota bai san wannan ramin ba, saboda makon da ya wuce babu wannan ramin. Yana zuwa sai daka sai taya sai ta tsalle shi kenan sai su mutu, ‘ya'yan duk sun zama marayu, matan duk sun zama aramin, sun zama zaurawa. Da sai ka samu buhu-buhu na ainihin tsakuwa sai ka ɗibo ka zuba a bud ɗin motarka. sai ka je ka kintaci daidai lokacin da za ka iya zazzagewa ka zuba shi ya zama ciko duk wannan yana daga cikin kawar da cuta daga kan hanya juz'i ne bangare ne daga cikin bangarorin imani yana nuna kana da imani in kai haka gashi kaya ce ya gani reshe guda ne na kaya yana tafi akan hanya sai ya tsaya ya janye sai da Allah ya gode mai ya shi mai albarka sannan ya gafarta mishi sun maƙala sa'an nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wancan hadisi kuma sai ya ce ashuhada'u khamsatun shahidai guda biyar ne almat'unu wanda ya rasu a ta'un wanda ya rasu a annoba annoba ko dai ta ciwon kai ko ta amai da gudawa ko annobar zazzabi mai zafi ko dai wata annoba wadda za ta zo ta rinka kashe mutane a ɗan lokaci kaɗan duk mutumin da ya rasu a cikin irin wannan annobar to ya samu darajar shahada wal mabtunu da wanda ciwon ciki ya murɗe shi ya mutu ya samu darajar shahada wal ghariqu da wanda ruwa ya haɗiye shi ya samu martabar shahada wa sahibul hadmi da wanda gini ya danne shi har ya mutu a ƙarƙashin gini wa shahidu fi sabilillahi hakanan kuma wanda ya rasu a filin daga wajen kare addinin Allah ɗauki ba daɗi takobi da takobi kansakali da kansakali bindiga da bindiga bama bamai da bama bamai har ya rasu wannan ya samu martaba ainihin ta shahada kun ji masu shahada guda biyar ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi to sai malamai suka ce amma kuma wasu hadisai ai sun zo sun ƙara faɗin wasu mutane waɗanda ba wannan ba kamar misali mutumin da tarin fuka ya kashe shi shine tuberculosis ya zo a cikin hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda tarin fuka ya kashe shi yayi mutuwar shahada ya zo a cikin hadisi cewa mace idan ta rasu lokacin naƙuda ko kuma bayan ta haihu ta yi daraja ta samu darajar mutuwar shahada haka nan wanda gobara ta cinye shi ya samu martaba shahada haka dai annabi ya lissafa musu wajen nau'i sha uku zuwa sha biyar sai malamai suka ce nan da annabi ya faɗi waɗannan guda biyar ɗayan abu biyu ne ko dai a lokacin da ya faɗa iyakarsu Allah ya gaya mai don yana aiki da wahayi ne don haka ya tsaya a haka daga baya Allah ya ƙara mai shi ma ya ƙara ko kuma tun farkon da ya faɗi waɗannan ɗin sauran ma akwai su amma sai annabi ya ware waɗannan ya ambace su saboda nuna muhimmancin waɗannan ɗin shine zikiru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wala yukhassis suna da yawa amma sai ware wasu ya faɗa don ya nuna muhimmancin waɗannan ne kamar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha wa qala sai kuma annabi yace law ya'lamu nasu ma fin nida'i da mutane sun san ladan da ake samu in an kira sallah wasaffil awwal da mutane sun san ladan da ake samu in an tsaya a sahun farko a sallah thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaihi da mutane sun san ladan da ake samu wajen ladanci kiran sallah ya zama kowa yana so ya yi har rikici ya taso a ce to sai an yi ƙuri'a annabi ya ce da an yi ƙuri'ar da mutane sun san darajar sahun farko har ya zama kowa ya ce sai dai tsaya a sahun farko rikici ya rikici sai a ce sai an yi ƙuri'a to da an yi ƙuri'a din walau ya alamuna ma fit tahajiri da a ce mutane sun san irin ladan da ake samu in an yi sallah da wuri lastabaqu ilaihi da sun rinka gaggawa suna tafiya wurin yin sallah da wuri shine mahallin shahid da bukhari yace babu fadli tahjiri ila zuhuri yin sallah azhar da wuri yana da falala amma in babu zafin rana walau ya alamuna ma fil atma da a ce mutane sun san ma fil atama wa subhi la atawhuma walau habwa da a ce mutane sun san irin ladan da ake samu in an zo sallar jam'i sallar isha da sallar asuba to da ko da rarrafe ne da sun zo a wata ma'anar kuma habuwan da ko da jan gindi ne wato ko ba za su iya tahowa ba sai suna jan duwawunsu a ƙasa da sun taho ko kuma ba za su iya tahowa ba sai dai su rinka rarrafa kamar yadda yaro yake yi da sun yi saboda matukar ladan da waɗannan salloli suke da shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am to wannan ita ce gabar da zamu tsaya insha Allahu ta'ala a dan samu a shigar da ainihin tambayoyi kaɗan daga ainihin cikin tambayoyin da aka yi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am na'am na'am a hadar mota baya daukan hadin hadar mota ai ba rushewar gini bane mota gini ce